بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس أيوة، شن ذاك برسالتي الفارة دي؟
وبكلامي ta jiyan za ka fara walamma ja musa limiqatina نعم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وفر موسى صيحا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح كل شيء min kulli shay'in maw'izatan min kulli shay نعم. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأكلوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to a ci gaba da darasin da muke gabatarwa daga tafsirin alkur'ani daga cikin wannan sura mai albarka suratul a'raf mun sani har yanzu dai muna cikin kissan nan ne ta sayyiduna musa alaihi salam amma yanzu tafiya ta yo tafiya domin an halakar da fir'auna an kuma tseratar da annabi musa da shi da jama'ansa an hayo da su ta wajen wannan kogi din to amma bayan an fito daga kogi alkur'ani ya ba mu labarin cewa sun nemi da suka ga waɗansu mutane suna bautar gumaka sun nemi su ma annabi musa da ya sama musu gumakan da za su rika bauta inda annabi musa ya musu tsawatarwa kuma ya nuna wannan abun jahilci ne kuma ya nuna cewa mutanen da suke yin wannan bautar gumaka din ma ba akan gaskiya suke ba sannan daga baya annabi musa alaihi salam ya ce musu to kuma banda abun kuma yanzu wani ubangijin zan nema muku ku rika bautarsa ba allah ba bayan kuwa shi allah din nan shi ya fifita ku akan talikai ya ba ku abubuwa na mu'ujizozi wanda kuka gani a hannuna ya ba ku abubuwa na daraja da baiwa ya halakar da makiyinku fir'auna to amma kuma har hadda haka ku nemi wani ubangiji ba shi ba wa huwa faddalakum alal alamin to bayan nan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bamu labari cewa ya tseratar da ku daga mutanen fir'auna suna kashe 'ya'yanku suna barin matan a cikin wannan akwai tsananin azabtarwa wacce take mai ba- babba kwarai da gaske a tarihin duniya to sai Allah subhanahu wataala ya gaya mana bayan an yi wannan an kammala ne kuma wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 20 fatamma miqatu rabbih 40 layla mun yi wa annabi Musa alkawari na kwana talatin muka cika masa da goma alkawarin ya cika ya zama kwana arba'in daidai kamar yadda suratul bakara ta ce wa izwa anda musa arba'ina lailatan to bayan an yi wannan shine Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bamu labarin yadda annabi Musa alaihi salam ya cika waɗannan kwana talatin tare da ɗorawa da goma ɗin nan mun yi maganganu akan abin da malamai suka faɗa na dalilin da ya sa daga goma ɗin a daga talatin ɗin ya koma aka ƙara goma har suka zama arba'in menene dalili ko kuma me hujja na yin haka ɗin shi ma mun faɗi maganganu na malamai wasu sun ce ga abu kaza wasu sun ce kuma a'a ba haka bane wasu sun ce dama can arba'in din ake so a yi wasu kuma sun ce dalilin da yasa aka ƙara goma saboda wannan asuwaki din da aka ce ya yi a cikin wannan azumin nasa to har wa yau a cikin wannan azumi na annabi musa alaihi salam akwai abubuwa na ban mamaki kamar yadda nake magana wai shekhal islam yana cewa wani abin da zai ba mutum mamaki shine annabi musa ya yi wannan azumi na waɗannan kwanaki masu yawa kwana talatin an kara da goma sun zama a arba'in daidai amma wai hadda haka baya jin yunwa baya jin kishirwa baya jin gajiya baya jin damuwa saboda wannan tafiyar zai haɗu da masoyinsa ne zai yi munajati da allah ubangijinsa ne haka aka tafi don haka shi yasa babu jin yunwa ba jin kishirwa babu jin gajiya amma sanda za su yi tafiya da shi da khadir sanda za su yi tafiya wajen neman khadir tare da yaransa tafiyar wuni ɗaya ce amma kawai sai gashi falan ma jawaza qala li fatahu atina gada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba da suka tafi suka zarce sai ce wa yaransa ina abincin safen mu ina kalacin mu laqad laqina min safarina hadha nasaba hakika mun haɗu da wahala a tafiyan nan tamu tafiyar wuni daya amma har ya wahala har ya ji yunwa har ya ji gishirwa amma waccan ya kwana talatin ya kara da goma har da haka bai ji wahala ba ba jin kishirwa saboda yana shauki na wannan munajatin da za su yi da Allah madaukin sarki yace to wannan ma wani sirri ne na gamo da masoyi idan an sa shi a zuciya wannan kenan to walamma ja'a Musa limiqatina yayin da annabi Musa ya zo wannan wajen namu wato a nan wajen miƙaci yana ɗaukan abu biyu yana ɗaukan inda aka yi za a haɗu ko kuma yana nufin lokacin da aka so za a haɗu miƙat ɗin zai iya cewa inda aka ce za a haɗu ko ko a ce sanda aka ce za a haɗu saboda haka in haka ne wannan lamu ɗin da aka ce limiƙatina to sai zama lamul ikhtisas ne kenan don haka da aka zo aka haɗu da shi wa kallamahu rabbuhu ubangijinsa ya zance da shi jiya mun yi magana akan kaifiyar zancen nan akwai wannan hadisi a na albazzar da ibnu abi hatim da albayhaqi wanda nake cewa ya zo da shi a cikin al'asma wa sifat da kuma abu nu'aim a cikin hilyatul auliya dukkaninsu da isnadinsu zuwa ga jabir bin abdullah al-ansari radiyallahu anhu yana cewa lokacin da Allah subhanahu wataala ya wa annabi Musa zance da ya ji daɗin zancen sai ya ji ba irin kalar zancen can na baya bane kamar yadda na gaya mana ai zancen baya Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salamu a wasu gurare daban lokacin da ya baro iyalinsa a dawa ya taho nan wajen ya zo gindin wannan itaciyar da ya hango hasken izra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alliya atikum min habi khabarin au ajidu ala nari huda zan zo muku da labarin hanya ko in zo da inda za su nuna mana domin sun bace da tafarki akwai akwai aya da tace bi qabasin zan dosano wani abu na wuta in kawo muku au jazwatin minan nari la'allakum tastalun akwai wannan shi kuma to amma da ya zo wajen kamar yadda muke faɗa a jiya falamma ja'aha nudiya an buri kaman fin nari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin ya musa innahu anallahu al-azizul hakim wa alqi asak a nan wajen da ya zo sai aka kira shi aka ce an buri kaman finnari wa mana haulaha wa subhanallahi rabbil alamin ya musa innahu ana allahul azizul hakim wa alki asak wannan duk an faɗi maganar falamma ra'aha ta tazuka annaha jannun walla mudbiran wala mudbiran wa lam yu'aqib ya musa aqbil aw ya musa la takhaf inni la yakhafu ladayya al-mursalun akwai ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin a cikin wannan duk wannan ya nuna Allah subhanahu wataala a nan yayi magana kuma an ji lafazin an ji ko menene yace amma a nan wa kallamahu rabbuhu aka ce ubangijinsa ya yi magana da shi don haka me ya ce mar ba faɗa ba tunda alkur'ani bai faɗe shi ba saboda haka wata ganawa ce za a yi ta musamman tsakaninsa da shi da shi babu wanda ya sanya abin yake shi yasa aka ce zance ne ba irin sauran zantuka ba to shine da ya ji wannan zancen nasa sai ce a ya rabbi a haza kalamuk ya ce a dama haka zancen naka yake da daɗi haka shine sai ya ce masa ya musa ma kallamtuka illa bi kuwati ashrati ala filisanin ban yi ma magana ba sai da ƙarfin harshe dubu goma wa indi kuwatil alsuni kulliha au kulluha ya ce amma fa ina da ƙarfin harsuna baki ɗaya harsuna ɗin baki ɗaya wannan da harshe dubu goma ya yi zance da shi to aka ce bayan nan da ya dawo wani hadisin jabiru ne nake gaya mana bayan nan da ya dawo sai banu isra'ila suka ce masa mun ji kayi magana da ubangiji ko kayi magana da allah ya ce eh kwarai kuwa to da allah sufanta mana ya maganar take yaya kalar ya yake yin maganar sai ce a'a la tastati'un ba ku da iko ba za ku iya dauka ba to aka ce sai ya ce musu alam tarau ila hadhihi sawa'iq allati taqtul yace yanzu ku ga waɗannan as-sawa'iq tsawa din nan da ake bayin ana ruwa wanda take kashe mutane din nan a radin nan da ake cewa yace eh sai yace to fi ahla ma tasma'un cikin mafi dadin yanda za ku iya jin ta yace amma walaysa bihi ko ba shi din bane to in ma wannan ne ya za ka kai kaifiyar yadda abin yake to shi yasa shi shekul islam sai ce don haka zancen babu harafi babu kalma babu jimla babu sauti babu furici babu farawa babu karasawa ba farkon zancen balle karshensa kuma ba a san ta yaya aka ji shi ba kuma je na gaya mana ba da kunne ake jin sa ba ba a zance ne Allah ya yi da shi ya ya ji shi ya kake yi in ka ce kana jin yunwa da ya kake jin ta ina kake jin ta in ka ce kana jin bacci ta ina kake jin sa in ka ce kana jin kishirwa ta ina kake jin ta in ka ce ina jin tsoro ta ina kake jin sa in ka ce ina jin abu kaza duk abin da kake ji wanda shi'ur ne filin ne ba ainihin ji wannan na kunne ba to da yanda zaka faɗa in ka ce ta ina kake jin kunya da wani lungu kake jin kunya kake jin mene kunya ita kanta a ina jin kunya ana cewa haka kuma ina jin yunwa da wani lungu kake jin sa ina jin bacci ta ina kake jin sa ina jin kishirwa aha ina jin tsoro ina jin fargaba to ta wannan wajen to da irin wannan abun shine zaka kwatanta kaifiyar in dai baka san ta ina kake jin ba to haka ba za a iya sanin ta ina ake jin wannan zancen na Allah ba amma annabi Musa Allah ya yi zance da shi wannan haka yake da zai tafi kamar yadda na gaya mana ya bar dan uwansa haruna ya ce to haruna sai ka zauna kai kuma ka halifance ne a cikin bankasa a cikin iyali a cikin mutanen a cikin jama'ata amma dai ka yi gyara ka yi iya bakin kokarin ka wasu sun ce wai al'amru bil ma'ruf ne wannan nahi anil munkar ake so yayi in kaga ana yin abu mai kyau ka tabbatar in kaga ana yin abu marar kyau ka tsawatar amma kar ka manta na gaya mana cewa annabi musa fa shi ma annabi haruna din ma shi ma fa manzo ne kar ka ce a ya bashi ne kawai a'a shi kansa manzo ne fatiyahu faqula inna rasula rabbika fatiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin saboda haka shi da shi dukkanin su sun yi musharaka a cikin manzanci wa ashriku fi amri to ya bashi anan ya tafi aka je aka yi wannan ganawar to da ya ji wannan daɗin zancen qala rabbi arini anzur ilaik to shine sai ya ce ya ubangiji ka nuna mun yanda zan yi na ganka wasu suka ce wai abin da yake nufi arini nafsaka nuna mun kanka ko nuna mun yanda kake anzur ilaika sai na duba zuwa gare ka in kalle ka qala lan tarani sai ce a'a ba za ka ganni ba je mun yi magana akan wannan landin yanda ta liƙe wa annabi Musa a lokacin ana ana dalibta da kuma yanzu bayan an kai an tumbatsa to har wa yau can yace lan tastati'a ma iya sabra yanzu kuma lan tarani to anan cikin wannan maganar akwai maganganu da malaman musulunci suka yi kashi uku su mu'tazila su fa sun tafi akan ba a ganin Allah ko a duniya ko a lahira saboda haka a nan duniya ba zai yiwu a ga Allah ba tunda Allah ya ce wa annabi Musa lan tarani a lahira kuma duk ayoyin da suka zo akan magana na nuni akan za a yi kallo za a yi gani to za su yi tawilinta wujuhun yau mai izin nazira ila rabbiha nazira sun yi tawilinsa da wani abu daban wanda shahararriyar da daddar magana ce ta mu'tazilawa kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun shi ma sun yi masa tawili da wani abu daban hadisai jiya mun kawo hadisin bukhari da muslim da isnadin su zuwa ga daga jarir bin abdullahi al-bajali wanda yake cewa muna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wani dare mai hasken farin wata sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana a tarauna hadal kamar kuna kallon wannan kuna kallon wannan watan suka ce eh ya rasulullah yace innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal kamar la tudamuna fihi aw la tudamuna fi ru'yatihi فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا وانا حديث بخاري ده مسلم ne daga Jarir bin Abdullah al-Bajali kaga nan ya nuna cewa za ku ga ubangijin ku kamar yadda kuke ganin wannan wata din ba za ku yi shakku ko kokanto a ciki ba wani kauli an ce a ba ma za a yi a kutsetseniya da ku ba a wajen ganinsa saboda abun yana nan a fili kowa zai gani ba wani zai gani ba in wani zai iya tara wani ba manzala sallallahu alaihi wasallam ya nuni akan wannan hadisi dan haka kaga kenan hadisi ya nuna aya ta tabbatar babu dalilin da zai sa a ce ba a ganin sa ba a ganin sa a duniya ba a ganin sa a lahira saboda haka su mu'tazila da suka ce ba a ganin sa a duniya dan an cewa annabi Musa lantarani haka kuma ba a ganin sa a lahira ayoyin da suka yi magana akan cewa ana ganin sa din sun yi tawilin su akan yanda zai daidai da fahimtar su suka ce ba a ganinsa kwata-kwata wannan ɗaya kenan na biyu wasu suka ce ba a ganinsa a duniya amma za a gan shi a lahira saboda wancan hadisi da waɗancan ayoyi kaga zance na biyu kenan zance na uku suka ce ba, ba kasafai ake ganinsa a duniya ba amma akwai yiwuwar za a iya ganinsa a duniya amma a lahira kam tabbas ne za a gan shi a cikin haka saboda wancan aya da ta nuna wujuhun yau mai izin nazira ila rabbiha nazira wasu Allah zai nuna musu haka kuma da wannan hadisi na jarir bin abdullahi shi ma yana nuni akan haka amma a nan duniya wanda Allah ya so ya gani zai gani suka ce dalili wannan lantarani din an yi wa annabi Musa ne alaihi salam amma lantarani shi ma malamai sai suka yi magana suka ce ba za ka ganni ba muddin kana cikin wannan yanayin naka ko to sai aka ce sai annabi Musa ya ce ya ubangiji akwai riwayar da take nunawa daga Ibn Abbas wacce Abu Sheikh yayi yana cewa Allah subhanahu wataala ya ce masa Musa ni fa ba wanda zai ganni sai matacce ya ce to Allah da ka banni da rai ban ganka ba gwara ka kashe ni in har zan ganka saboda haka wa karra Musa sa'iqa sai wasu suka ce ai kawai ya mutu ne a wannan wajen wannan shi ma za mu zo kansa yanzu dai muna magana akan ru'ya din kafin mu tafi can saboda haka suka ce annabi Musa alaihi salam da Allah ya ce masa lantarani a cikin wannan yanayin naka shine ba za ka ganni ba wasu suka ce ai dalilin da ya sa ma aka ce wannan lantarani din da a ce ba zai yiwu a ga Allah ba to da annabi Musa ba zai tambayi ganinsa ba saboda tambayar ya ga Allah bayan ya san abun mustahili ne to wannan abun jahilci ne shi kuma ya ce a'udhu billahi an akuna minal jahilina saboda haka jahilci korarre ne a haƙƙin manzannin Allah musamman a irin wannan abun saboda haka suka ce ba zai nemi abin da ya san korarre ba ne amma ya ɗauka zai iya gani shi yasa sai Allah subhanahu wata'ala sai ce masa walakin amma sai dai unzur ilal jabali duba zuwa ga dutsen can jabal tur ne aka ce fa in istaqarra makanahu in ya tabbatu a wannan wajen nasa yana nan kyam yanda yake fa saufa tarani zaka gani falamma tajalla rabbuhu lil jabali yayin da ubangijinsa ya tajalli a jikin dutse wannan tajalli din nan bayyana ne shi yasa daga nan ana cewa wai jalautul arus au jalautul jalautul arus idan aka kawo aka fito da amarya waje shine abul ala ilma arri yake cewa wai talau batilan wa jalau sariman wa qalu sadaqna fa qulna na'am sun faɗi ƙarya kuma suka zara takobi suka ce gaskiya muke faɗa sai muka ce musu eh a to ai sun zara takobi to wajalau sariman kaga zare takobi daga nan aka samu at-tajalli bayyanuwa falamma tajalla rabbuhu lil jabali yayin da ya tajalli ga dutsen ja'alahu dakkan sai ya mai da dutsen ya zama niƙaƙƙe dakku masdari ne amma da ma'anan maf'uli wato a ma'anansa madukukan kenan ainihinsa amma za ka gan shi a masdari yanzu yake shine dakkan dinnan da ake magana 'yan madina suna karanta shi da dakkan yayin da 'yan kufa suna karanta shi da daka'a amma a nan ban da asim don in kun lura yanzu ruwayan asim dakkan ina ga ya rubuta muku ko dakkan shine shine abinda abinda ash-shatibi yake cewa wadakka'a la tanwina wamduduhu hamizan wadakka'a la tanwina wamduduhu hamizan abin da yake magana kenan a ciki sannan sai kuma ya yi magana yake cewa a inda yake magana akan karashen wannan dinsa na yana danganta shi zuwa ga alkufi din nan watakila zan tuno baitin daga baya to abin da yake magana akan yana cewa da ka'a a nan da cikin suratul kafi amma a can a suratul kafi asim ya karanta shi da dakka'a fa idza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka'a wa kana wa'du rabbi haqqan amma anan dakkan yace saboda haka in an ce dakku nikakke ake nufi wato abin da aka nike madkukan na ga mana masdari ne amma da ma'anan maf'uli ake fasara shi idan kuma aka ce masa dakka'a wato ya yi daidai da ƙasa kenan ya baje shine dakka'a daga nan aka samu aka ce naqatun dakka'a taguwa dakka'a wacce bata da tozo ita ce ake nufi saboda haka in an yi wannan shikenan ya zama da ka'a babu tozo a jikinta to kasar wajen shi dutsen sai zama da ka'a ya bi kasa in ko an ce dakkan ya nike ya zama babu shi ya, ya, ya, ya dugurguje baki daya wannan shi ma abin da aka yi magana kenan a kansa a cikin wannan magana akwai riwaya wanda aka yi daga anas bin malik wanda su abu shaykh da abu mansur ad-dailami da albayhaqi a cikin ar-ru'ya nasa akwai kuma abu nu'aym a cikin hilyatul awliya har wa yau suna riwaya daga anas bin malik Allah ya kara masa yadda yana magana yana cewa yayin da Allah subhanahu wataala ya tajalli a jikin wannan dutsin sai wannan dutsin ya tarwatse fasarat sittatu ajbul sai zamanto duwatsu guda uku thalathatun bil madina wa thalathatun bi makka sai suka watsu uku a madina uku a makka uku na madina shine akwai uhudu akwai warqan akwai radwa waɗannan ukun a madina akwai uku kuma a makka su kuma hira da thabir da thawr to sai ce sai suka tarwatsu daga wannan lokacin to amma wannan baje wanda suka yi shine suka watsu wannan ya fantsalu can haka irin abu ya rigurguje din nan to sai wannan ya fantsalu wannan ya can wancan ya can su ne dutsen uhudu din nan bai fi ɗaya daga cikin irin abin da ya watsu din ba a haka din ka ji wannan maganan yadda yake sannan har wa yau akwai wani riwaya wanda imamu ahmad da tirmizi suka yau shi ma har wa yau daga shi dai Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta wannan ayar falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan yace yayin da ubangiji yayi tajalli gare shi zuwa ga dutse din ja'alahu dakkan sai ya mai da shi ya zamanto rididdigagge wa karra Musa sa'iqa to shine yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yace tajallin da yayi din qadara an mulatil khinsar aka ce wa ashara sallallahu alaihi wasallama bi ibhamihi ila an mulatil khinsar ila an mulati khinsarihi aka ce sai haka kaman haka kaman haka ne yayi a wata ruwaya an ce bi ibhamai wai ya hada biyun yayi haka daidai kamar iya nan ne aka yi tajalli din a jikin wannan dutsen shine ya rududdige baki daya wa karra musa sa'iqa sai annabi musa ya fadi yana somamme sa'iq din nan nan ma malamai sun fasarta shi da abubuwa guda uku wasu suka ce karra musa sa'iqa ya fadi somamme wasu ka ce harra musa sa'iƙa ya faɗi matacce wasu suka ce harra musa sa'iƙa ya faɗi ƙararre ya ƙare shi annabi musa ɗin anan shi yasa shi shekul islam sai ce magashiyan alaihi au mayitan au faniyan haka ya ce ko dai ya mutu ko ya suma ko ya ƙare haka aka yi da shi sa'iƙan waɗanda suka ce matacce ne ya faɗi matacce suka ce to dalili a cikin haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wa nufi fi suri fa sa'iƙa man fi samawati kaga mutuwa ce saboda haka ya mutu ne su kuma waɗanda suka ce somamme ne suka ce a'a ai ya ce falamma a faƙa saboda haka wa karra musa sa'iƙa ya faɗi yana somamme falamma afaqa yayin da ya farka qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin saboda haka shikenan wannan shi ma sai suka ce to wannan mutuwa ce waɗannan kuma suka ce a'a su ma ne annabi Musa akwai riwayan da aka yi aka ce wato tun daga wannan lokacin da ya ga wannan tajalli din a wannan lokacin sai da ya zama annabi Musa sai da ya kwana arba'in babu mutumin da zai hada ido da sifa sai wannan mutumin ya suma wasu ba sun ce mutuwa yake yi saboda karfin wannan tajallin da yake tare da shi karfin tajallin da yake tare da shi alqadi iyad yana riwayan wani hadisi a cikin farko farkon ashifa nasa da isnadinsa zuwa ga wani mutum da ake ce masa yahya ibn wathab daga abu huraira Allah ya kara masa yadda yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna allaha lamma tajalla li musa alaihi salam kana aw sara yara namlata ala safa fi laylati zalma'i ashrata farasikh abinda manzo Allah yake cewa anan lokacin da Allah ya yi tajallin nan annabi Musa ya gani saboda ƙarfin ganin da ya yi karfin ganin rididdigewar dutsen sai da ya zama yana ganin tururuwa a saman dutse kuma cikin dare mai duhu kimanin tafiyar farsahi goma farsahi mil nawa ne farsahi mil uku ko mil uku farsahi da to saboda haka uku uku sau goma talatin to kwatankwacin mil talatin zai ga tururuwa a saman dutse kuma cikin dare wannan hadisi a farko-farko a shifa ya kawo shi da isnadinsa zuwa ga abu huraira saboda wannan ganin da aka yi wa karra musa sa'iqa annabi musa ya faɗi yana somamme ko yana matacce ko yana ƙararre akwai hadisin da bukhari da muslim suke riwaya daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yana cewa wata rana wani bai hude ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kantsama masa mari fuska gashi nan ya tsoro dorado ya ce ya rasulullah mutumin ku ne ya mare ni aka ce waye wani mutum ne daga an- ansar wanda daga ansarawa ya kwasa masa mari aka kira shi aka ce masa ina yake aka kira shi ya zo ya ce masa me yasa kama ruwan nan ya ce ya rasulallah zuwa ne na je yana wucewa sai na je na cewa wallazi tsafa musa alal bashar na rantse da wanda ya zaɓi annabi musa akan dukkanin mutane baki ɗaya sai na ce mashi wa ala muhammad hadda annabi muhammad ya ce i hadda annabi muhammad din kawai shine ni kuma fushi ya ɗauke ni na kwace shi da mari in ji wannan ba ansarin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wata magana yace la tukhayyiruni bainal anbiya fa innan nasa yus'aquna yawmal qiyama fa akunu awwalu man yafiq fa idza ana bi musa akhidhun bi qa'imatin min qawa'imil arsh la adri afaqa qabli am kafathu as-sa'iqa sa'iqatu tur au kama kala sallallahu alaihi wasallama abinda yake cewa ya ce ranar tashin alkiyama za a kwartsa wa mutane tsawa duk su mace ni ne farkon wanda zan farka ya ce amma da na farka sai in ga annabi musa yana rike da wata makyangema ko kuma wata gwafa daga cikin gwafannin al'arshi ya ce to ban sani ba shin ya riga ni tashi ne ko kuwa shi dama bai mutum ba a nan waccan sa'ika ɗin farko da aka mar da aka yi wannan abun na tajalli ya so me ya ƙare a nan shi kenan yanzu ba sai ya ƙare yin wani ba ko hakan ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai kar ku ce za ku fifita ni akan annabawa to amma wannan Al-Hafiz Ibn Kasir da ya kawo wannan hadisi a tafsir din sai yake cewa a nan wajen manzo Allah ya faɗi wannan maganar ko dai ladabtarwa ko kuma tawazu kaskantar da kai ko kuma ya yi ne don ya ladabtar ga shi wannan mutumin cewa in za a nuna ina da fifici ba a san da aka yi fushi ake faɗa ba ko kuma kar a faɗa don ta'assub amma in ba haka ba ai ba za a ce ba za a fifita tsakanin wani annabi da annabi ba saboda nasin alkurani ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd wa atayna dawuda zabura tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داوود زبور haka ne ai Allah subhanahu wataala ya fada saboda haka wasu sun fi wasu kuma shi manzo Allah din shine fada a hadisin Muslim daga Abu Huraira Allah ya kara masa da inda manzo Allah yake cewa ana sayyidu waladi adam wala fakhr ni ne shugaban ƴaƴan Adam kaf ba alfahari bane wannan haka yake akwai riwayan turmizi da yake cewa har in yazo sai ce adamu faman siwa illa tahta liwa'i adamu ne ko wani ba shi ba face sai yana karkashin tuta ta ranar alkiyama ba alfahari dan haka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya tsawatar idan zaka yi fushi dan shi to kai fushin ba dan ta'assub ba amma anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to wannan saika din farko ta annabi Musa da yayi to sai gashi anan wajen Allah subhanahu wataala ya saka masa anan bai samu yayi ya ga wannan ba ko ya farka kafin ni ne ko ko dama shi aslan bai mutu cikin wanda suka mutu ba to yace to wannan kuma shine sai aka bar shi a haka to wannan shine Allah subhanahu wataala yake nuna mana anan falamma afaqa yayin da ya farka qala subhanaka tubtu ilaik sai ce tsarki ya tabbata gare ka tubtu ilaika na tuba zuwa gare ka to anan sai aka ce wace irin tuba ce tuba irin wannan naka ne a'a shi ma'asumi ne don haka baya irin waccan abin da zai yi na laifin tuba to wace tuba ake nufi aka ce wai tuba ta in mutum ya tumbatsa ya kai makura to kuma sai ya dawo farko an ce wa junaid al-baghdadi ya imam matan nihaya faqala ar-ruju'u ila al-bidaya ina yaushe za mu kai tafiyar ta tsaya sai ce sanda muka komo farko shine tumbatsar kenan mutum baya kasaita sai bayan ya kai can makura kuma ka gan shi a fari wasu kuma suka ce a'a ai ma dai daga hasanatul abrari ne sayyi'atul muqarrabina hasanatul abrari kyawawan ayyuka na waɗanda suka dage da bin Allah to a wajen almuqarrabuna masu kusanci da Allah sunan wannan abun sayyi'a su in sun yi wannan abun matsala ne to a irin wannan ne yace tubtu ilaika to wannan kenan wasu kuma suka ce a'a tubtu ilaika wai tubtu ilaika min talabir ru'ya na tuba gare ka daga sake neman wannan ru'ya din ganin wasu ka ce a'a abinda ake nufi da tubtu ilaika ana nufin to kuma fa ni na mika wuya kaf na zuwa gare ka wasu suka ce haka ake nufi yayin da wasu suka ce to ma duk wannan abin aljabal din nan zuciya ce ake nufi zuciyarsa ce ake nufi saboda haka da ya ce aruni arini anzur ilayik nuna min yadda zan yi na ganka kala lantara ne ce ba za ka ganni a haka ba walakin zir ilan jabali amma duba zuciyarka mai gundume miyan nan mai kama da dutsi sun makasar ƙulubukum min ba'di zalika fahiya me kal hijarati aw ashaddu qaswa saboda haka kamar dutsi take saboda tauri duba mai taurin nan kamar dutse fa'in istaqarra makanahu idan wannan zuciyan yana nan kyam a inda yake ya samu istiqama babu raurawa fa saufa tarani zaka iya gani na a nan wajen falamma tajalla rabbuhu lil jabali yayin da ubangijinsa ya tajalli zuwa ga wannan gingime min abu mai kama da dutsen nan ja'alahu dakkan sai ya mai da shi niƙaƙƙe wa karra Musa sa'iqa sai Musa ya faɗi yana ƙararre falamma a faƙa yayin da ya baƙa'i kala subhanaka sai ce tsarki ya tabbata gare ka tubtu ilaika da tuba gare ka wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon wanda ya tabbatar da wannan maganar to wannan kuma wani abu ne daban a ciki kar ka dauke shi a matsayin hujja wata kalma ce wacce take mai tsada sosai a ciki da zauki yake samunta amma dai waɗancan riwaya ɗin da muke ta jato su ne dai za a ɗauka a matsayin hujja sai kai ta karantawa aha na'am to shi kenan sai ya ce kuma don haka a nan muna magana a can muna munakasha da cewa ganin ubangiji an ce za a gan shi amma a lahira kadai banda duniya mutazila sun ce ba a ganinsa ko a duniyan ko a lahira yayin da wasu suka ce a'a ana iya ganinsa ga wanda Allah ya nuna mawa akwai riwayan da aka yi daga kabul ahbar ya ce Allah ya zaɓi annabi Musa bi taklimi wastafa muhammadan bin ru'ya ya zaɓi annabi Musa ya ba shi zance ya zaɓi annabi Muhammadu ya ba shi ru'ya gani mun tattauna wannan matsalar a cikin la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara abinda wannan suka yi magana akai malamai suka yi magana akai suka ce a'a mutum ba zai nemi ya gan Allah ba kuma ya gan shi a nan duniya sai dai domin domin me idanuwa ba sa riskarsa amma shi ke iya riskar idanuwa la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara su ba za su gan shi ba amma shi zai iya riskar su idan ya riske su sai su gani wannan da daddiyin iksilafi ne har a tsakanin sahabbai sai da aisha radiyallahu anha ai kaga ta ce man qala inna muhammadar ra'a rabbahu faqad a'zama al-firyata ala allah wanda dai ce annabi muhammadu ya ga ubangijinsa to ya girmama ƙarya ga allah ita haka ta ce amma su abdullahi bin abbas suka ce haba ya gan shi bata sani ba ne eh bana shi yasa ma'amar in ruwa sai ce ma aisha ta minna bi a'lamu min ibn abbas aisha duk da saninta a wajen mu ai bata kai ibn abbas ba saboda haka nan malamai suka yi ta magana akwai imamu ahmad bin hanbal an royo ruwaya da yawa a wajensa na maganin cewa har ma a ce akwai wata ruwaya a wajensa wanda da aka ce da aka bashi ya rika cewa ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu sai da numfashin sai dauke yana ta cewa ya ganshi ya ganshi ya ganshi ya ganshi sai da ya shide saboda haka ko a sahabbai sun yi ikhtilafi a cikin wannan abu wasu sun ce manzon Allah ya ga Allah wasu sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ganshi ba cikin wanda suka ce ya ganshi akwai sayyidina Abdullahi ibn Abbas da wasu daga cikin sahabbansa sahabban manzo Allah cikin wanda suka ce bai ganshi ba akwai sayyida Aisha radiyallahu anha matar manzon Allah da wasu wanda suka bita a cikin wannan ra'ayin haka aka yi magana a cikin akan haka to wannan yana nuni akan cewa kenan mukamin wani mukami ne wanda hatta dakaru a cikin mutane ire-iren su sai da aisha ba kasafai suke iya riskar wannan idrakin ba kuma kana iya cewa sai fa wasu dakaru a cikin al'umma ire-iren su abdullahi bin abbas su ne suke iya cewa manzan allah ya ga allah kuma a zauna lafiya to shi ko shekul islam cewa ya ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa suratin wa kullun siwa hadha wara'a wara'i yace to ni dai kam ya ga ubangiji haƙƙan da gaske bi ainin wa suratin da idansa da kuma kama irin wacce ta dace da shi wa kullun siwa haza duk wani ra'ayi ba wannan ba wara a wara'i mai da shi can bayan bayan ka saboda haka anan wajen shine maganar da muka kawo maganar mutajiya ta Sheikh Abdulrahim al-Bur'i al-Yamani da yake cewa wa in qabalta lafzata lan tarani bima kazaba al-fuadu fahimta ma'ana fa Musa kharra maghshiyan alaihi wa Ahmadu lam yakun li yuziga zihna idan za ka yi muƙabalan kalmar lantarani da Allah ya ce wa annabi Musa da kuma kalmar ma ka zabal fu'adu da Allah ya ce wa annabi Muhammadu a suratun najmi ya ce idan za ka fahimci ma'anar kaga Musa sai ya faɗi yana somamme amma annabi Ahmad shi kuma bai ma hankalinsa da idanuwansa ba su karkace daga barin kaifiyar abin da ake so ba ma zagal basaru wa ma tsaga saboda haka wannan kalmar da aka ce masa lantarani shi annabi musa din ne a nan wajen shi ma akwai maganganu guda uku ɗaya daga ciki shine annabi musa ba zai gan shi ba an kore abin gaba ɗaya kulliyan amma istisna'in da allah ya ce walakin unzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani ana cewa wai tarbiyya ce ake so a yi masa duba ka gani daga nan wajen zaka iya yin tadrijiyan fasaufa tarani domin ai ya bar ganin da cewa ya lan'ura sai kowa ya ce to bari mu mai da wukar da cewa ba a gani na shikenan amma lan tarani walakin unzur ila jabali fa in istaqarra makanahu aka kawo sharadi a cikin in istaqarra makanahu to shi dama in ashartiya la tufidu tahaqquq alwuqu innama tufidu ihtimal alwuqu wa iqtirab alwuqu shahararriyar dai ka'ida ta masu nahwu aha in in tazo shartiya ba tana nufin tilas abu zai bayyana ba sai dai tana nufin abun ya kusa faruwa ko ko ya iya yiwa ya faru ko ta iya yiwa ya faru fa in istaqarra makanahu tasawfa tarani wani kauli kuma aka ce a wai abin da ake nufi an nuna masa cewa yanzu musa a cikin wannan kamanni naka da wannan sifa taka ai ba za ka iya ɗaukan ganina ba in kana so ka ga yadda za ka yi ka lura da yadda ganina yake duba zuwa ga dutsi wanda kaga ya fi ka girma ya fi ka ƙarfi ya fi ka ƙwari ya fi ka tsauri ya fi ka kafuwa ko idan ya iya ɗaukan tajallina za ka iya ganina to wasu suka ce a dan ana nuna masa kamar wani misali ne na abin da ba zai yiwu ba ga waɗanda suka ce ba a gani ɗin suka ce kamar a ce duba wancan jakin ka gani in ya fitar da ƙaho to ka iya ganina to kamar a ce haka saboda haka falamata da larabu hulun jabali ja'alahu dakkan sai dutsen sai ya tarwatse wa karra musa sa'iqa sai annabi musa sai ya fadi yana somamme saboda haka falamma a faƙa yayin da ya farka kala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'min ne farkon masu yin imani a cikin mutanen zamani na an ce wannan farkon masu imani a mutanen zamani na wasu ka ne wanda farkon wanda ganin nake yin imani da cewa ganin ka ba abu bane mai yiwuwa koko ni ne farkon wanda na imani da ganin ka baya yiwuwa koko ni ne farkon wanda na imani da cewa ba a iya ganin ka sai bayan dutsi ya rididdige to wannan kuma shi ma sai a dauke shi a haka ba a iya ganin ka ni ne farkon wanda na imani da cewa ba a iya ganin ka haka kawai sai bayan dutsi ya rididdige ya zama babu to in mutum ya farka to kuma shi kenan to wannan sai ya ce subhanaka an je nihaya an dawo ilal bidaya to wannan dai haka Allah subhanahu wataala yake gaya wa annabi Musa alaihi salam falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin qala ya Musa mhm قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين na'am to shine yake cewa qala ya musa sai Allah ya ce ya kai musa inni istafaituka alan nasi ni fa hakika na zaɓe ka alan nasi a bisa mutane akan mutane bi risalati au bi risalati bi risalati da aikana wa bi kalami da kuma zance na fa khudh ma ataituka ka karbi abin da na baka wa kun mina shakirin kuma ka kasance a cikin mutanen da suka zamanto a shakiri da masu godewa gare ni waɗanda su ne in sun gode nake karawa la in shakartum la azidannakum in nisfafaituka na zaɓe ka ni alan nasi akan mutane ko akan su baki ɗaya birisalati da birisalati birisalati da nafi'u da ibnu kafir su suke cewa birisalati birisalati haka suke cewa su kuma sauran ƙurra su kuma zai ce birisalati cikin su hadda asim shi yasa nan za ku ga anaku riwayan asim ne ko kira'an asim ne da riwayan hafs shi yasa sai yake cewa birisalati shine ashatibi yake cewa wa jam'u risalati hamadku zukuruhu shine yake cewa to shine a, a dan haka birisalati da manzanci na wannan mun yi magana mai tsawo a kansa wajen Allahu ya alamu Allahu alamu ko haisu ya ja'alu risalatihi da haisu ya ja'alu risalata a nan wajen shi na fi can risalati yayi sai yayi jam'in a can a nan kuma sai ce bi risalati yayin da shi asim a can shi kuma sai ya takaice ya ce bi risa yayi ifradi a nan kuma sai yayi jam'i to haka dan haka Allah subhanahu wataala cewa annabi Musa ni kan na zabe ka alan nasi akan mutane bi risalati da wannan a a manzanci na au bi risalati da manzanci na wa bi kalami da kuma magana ta zance na fa khudh ma ataituka dan haka ka karbi abinda muka baka wa kun min shakirin kuma ka kasance kana daga cikin ashakirin masu gode wa Allah subhanahu wataala cikin abin da ya ba su na'am
وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك ليأخذوا بأحسنها فأريكم دار الفاسقين
وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين a cikin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa katabna lahu fil alwahi muka rubuta ga shi annabi Musa din fil alwahi a cikin waɗannan allunan na attaura muka rubuta masa min kulli shay'in daga dukkanin komai muka rubuta mau'izatan wa'azi wa tafsilan da rarrabewa li kulli shay'in ga dukkan komai fa khudha muka ce masa kai riko da ita bi quwwatin da ƙarfi wa murqaw maka kuma ka umarci mutanenka ya khudhu bi ahsaniha su ma su riko da mafi kyau a cikinta saurikum wallahi da sannu zan nuna muku daral fasikin gida na mutanen da suka zama fasikai wannan shine abin da aka ce wa katabna lahu fil alwahi mun rubuta gare shi fil alwahi a cikin wannan alluna din waɗannan alluna din al alwa mun sani jam'i ne na law wannan allunan to malamai sun yi maganganu da yawa masu tafsiri a cikin ikhtilafin wannan waɗanne irin alluna ne akwai ruwayoyi da yawa da aka yi daga abdullahi bin abbas ya ce allunan attaura ne abu shaikh ibn munzir ibn abi hatim ibn jarir duk suna ruwaya daga ibn abbas akan wannan to amma allunan akwai wasu malaman da suka ce na yakutu ne kore wasu suka ce na zabar jadu ne wasu suka ce na zumurrudu ne kore kai wasu suka ce na yakutu ne ja wasu suka ce a'a na katako ne wasu suka ce a'a na dutse ne wasu suka ce a'a na haske ne waɗanda suka ce a'a allinan haske ne wasu suka ce a'a can fa gaba ya ce wa alkal alwaha ya jefar da allinan to in na haske ne ya za a jefar da su to wasu suka ce a'a ai kamar yadda aka ce masa fakuzha ya karba suna na hasken haka kuma ya jefar da su suna na hasken saboda haka yadda ya iya karɓo su to haka kuma ya iya jefar da su anan saboda an taɓa shari'a an taɓa tauhidi kamar yadda na gaya mana da ya dawo ya tarar da ana bautar ɗan maraki shari'a ne a jikin waɗannan allunan sun daina bautar Allah sai in sun yarda da Allah sannan za su yi amfani da abin da ke cikin shari'ar yanzu sun daina bautar Allah suna bautar ɗan maraki me wannan abin zai yi shi yasa sai jefar da su wannan abin da aka yi magana akai kenan sannan wasu malamai suka ce wato wannan riwayar an yi ta daga mujahid da katada shi ma sun ce allunan guda saba'in ne kowane ɗaya daga cikinsu zira'i goma sha biyu ne tsawo da faɗi zira'i goma sha biyu wa zai iya kinsa mana shi zai kai kamar yaya da Allah zai kai kamar yaya zira'i goma sha biyu zira daga nan zuwa nan kamar yadi goma sha biyu kamar yadi goma sha biyu ko haka in ka miƙe shi a tsaye tsawonsa haka yake faɗinsa ba haka yake kuma guda saba'in su ne al'alwalin da aka bashi ya ce kuma muka rubuta a wajensa muka rubuta a ciki an ce ya aka yi aka yi rubutun an ce rubutu ne na ƙudura wasu ka ce jibrilu aka umarta ya rubuta wasu ka ce a'a jikin allan aka gini rubutun saboda haka ba zanen rubutu ba ne irin wannan naka da shi aka yi shi a jiki kamar yadda za ka ga rubutun da aka yi a jikin wato kaman wani abu ya zama wanda da shi aka da naman jiki aka yi abun misali to da jikin ginin allan aka yi rubutun saboda haka ba a samansa aka yi ba shine katabna lahu fil alwahi to haka ya taho da su muka rubuta masa a ciki wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in daga dukkan komai an ce min kulli shay'in din nan ana nufin ya game komai ne aka ce a'a tafhimi ne girmama al'amarin ne ba ta'mimi bane ba gamewa bane saboda haka kamar tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha ne da yazo a cikin alkur'ani a cikin halakarwa da mutanen samud ko yace tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha tana rugurguza dukkan komai bi amri rabbiha da umarnin ubangijinta amma wannan kul din ba ta gamewa bace baki daya ta wani bangare ne saboda shi ma Allah subhanahu wataala din sai ce fa asbahu la yura illa masakinuhum aw fa asbahu la tara illa masakinahum kaga kuma ya ce kullu shay kaga ai in yace ta rushe komai sai ce kuma sai ya zamanto ba abin da kake gani sai gidajensu bayan ta rushe komai kuma sai gidajensu ashe banda su kenan kuma akwai wala maja amruna najaina aw fala maja amruna najaina hudan ko wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna sai muka tseratar da hudu da shi da jama'ansa saboda haka kaga a nan ana nufin kenan kulli shay'in da ya zo a nan na tafhimi ne kambamawa ba na gamewa baki ɗaya ba min kulli shay'in mau'izatan wa'azi ne a cikinta a taura ɗin wa tafsilan da kuma rarrabewa li kulli shay'in ga dukkan komai amma Allah subhanahu wataala ya bamu alqur'ani ya nuna mana komai baki da yanzu ba a tauran abin da ke cikin ta ne ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya saukar masa da alqur'ani yake gaya mana Jabir bin Abdullah al-Ansari yana faɗan wani hadisi wanda Imam Ahmad yake riwaya daga wajensa yana cewa wata rana Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya taho da wasu littattafai takaddu a hannunsa sai ya ganshi manzo Allah ya ganshi ya ce masa wannan me Umar yace wallahi wajen wani na je wani bai hude ya dan gaggaya min wani abu na attaura na rubuta ya ce a shakkun a shakkun ya khattab ko kwanto za ka kenan ya dan khattab a wani kawai ya ce wa ana bai na azhurikum ina tsakanin kuɗin amma wallahi law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i yace na rantse da Allah da a ce annabi musa yana nan raye babu zaman lafiya a wajensa sai ya bi ni bi na kadai ne zaman lafiya a wajensa saboda haka dan haka alkur'ani ya rarrabe mana komai amma su anan Allah subhanahu wataala ya faɗa musu wasu kuma sun ce a'a kulli shay'in dinnan da aka ce wato kulli shay'in yahtajuna ilaihi dukkanin abunda suka kasance suna ƙoƙarin su fahimce shi ko su bukace shi to Allah subhanahu wataala ya gaya musu su filla filla a cikin attauran nan da ya basu fa khudha bi quwwatin muka ce wa annabi Musa ka riƙe ta da ƙarfi wa murƙau maka kuma ka umarci mutanenka ya khudhu su yi riko bi ahsaniha da mafi kyau a cikinta to anan sai aka ce a mafi kyau a ciki to akwai wani mai kyau kenan a ciki akwai wanda ya fi kyau to nan ma sai aka ce akwai ishkalin wasu ka ce a'a ai mafi kyau da aka ce ai dukkaninsa ne wato zance mafi kyau kenan shi ake magana ba a cikinsa akwai wanda ya fi wani kyau ba ne to a nan wajen alkazi abubakar bin al'arabi a cikin wannan ayar sai ce a'a ni ya ce za mu istinbadin wasu masail kaman guda uku na farko wacce shine yanzu muke so mai magana a kai ya ce a cikin shari'a in an ce wannan hasanun ne an ce wannan kuma ahsan ne wane ne ake nufi wane ya fi suka ce a'a ai ahsan din abun da ya zama an yi amfani da azima ba ruksa ba wasu suka ce a'a aka si dai wanda aka yi amfani da ruksa din ba azima ba sai ce amma ni abin da nake gani dukkanin abin da zai zama umarni da aikata aikin alkhairi da hani akan mummunan aiki to shine ahsan din domin balaraben ƙauyen nan da ya zo wajen manzan Allah wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa abubuwa da yawa na musulunci da ya gaya masa ya ce daga wannan sallan nan da kace guda biyar ba zan ƙara yin wani abu in dora akan wannan ba azumi da kace na ramadan ba zan ƙara wani ko ɗaya ba akan wannan ba ba zan kuma rage ba a ƙarshe mai manzan Allah ya ce sai ce laqad aflaha in sadaq wannan mutumin yayi gaskiya in dai yayi ya rabauta muddin dai yayi gaskiya a cikin wannan abun da yace din dan haka anan kaga yana nufi akan cewa wato tsayawa akan bin umarni da hannuwa akan hanin akan abin da yake aikin marar kyau to mutumin da ya riko wannan shine ahsan din da ake magana akai sa'urikum zan nuna muku daral fasiki na gidajen fasikai to wannan ina ne daral fasikin din nan wasu sun ce masar din ce an fasarta shi da aka an ce masar din da aka halakar da fir'auna su ne alfasikun din mutanen fir'auna wasu sun ce a'a daral fasikina wai zan nuna muku gidajen fasikai wasu suka ce a'a zan nuna muku gidajensu makomarsu kenan masirahum al'alahira inda za su zauna kenan a lahira zan nuna muku inda suke Allah zai musu kashfu su gano wannan wasu kuma suka ce a'a da sannu kuna yawatawa za ku ga ƙarshen su gidajen su din ga yanda suke wasu suka ce abinda ake nufi da daral fasikin ana nufin sa'urikum halakal fasikin zan nuna muku halakar fasikai wasu kuma suka kawo akwai ma shaziyar riwaya da ta ce sa'urithukum daral fasikina zan ba ku gadon gidajen fasikai القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها da kuma wa nuridu an namunna ala allazina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin inna nanu narisul arda summa awrasna alkitaba allazi saba irin dai waɗannan abubuwa din na innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi yana gadar da ita saboda haka sa urisukum amma shi wannan wannan riwayar shaziya ce zan nuna muku daral fasikin gidaje na mutanen da suka zamanto fasikai to insha Allah ta'ala a darasin mu na gobe zamu tashi sa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا طالبا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلام إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم